rahimakallah Allah tabaraka wa ta'ala yace kad khasira allazina kadzabu bi abilqa'illah hakika waɗanda suka karyata haduwa da Allah tabaraka wa ta'ala sun yi hasara hatta idza ja'atuhum sa'a har yayin da ainihin tashin alkiyama zai zo musu baghtatan kai tsaye ba tare da sun shirya ba karan gatsau qalu sai kaji sun ce ya hasaratana ya kaitanmu alama farratna fiha kaitanmu akan abin da muka yi na ganganci na wato takaitawa ba mu yi abin da ya kamata ba fiha cikin al'amarin tashin alkiyama din ko al'amarin mutuwa din wa hum yahmiluna awzarahum su za su dauki zunubansu ala zuhurihim akan ba gadan bayansu Allah ta'ala ya ce ala sa'a ma yazirun ku saurara ya munana ma ya ziruna abinda suke ɗauka na wannan zunubai ɗin wamal hayatu duniya illa la'ibun wa lahun Allah tabaraka wa ta'ala ya ce rayuwar duniya ba komai ba ce illa la'ibun ba ce wasa wa lahun da kuma rudani kawai rudin duniya ne waladdarul akhiratu khairul lil ladina yattaqun waladdarul akhirah Allah tabaraka wa ta'ala ya ce gidan lahira khairun shi ya fi alkhairi lillazi na yattaquna ga waɗanda suke tsoron Allah tabaraka wa ta'ala mana ga waɗanda suka kiyaye shirka afala ta'qilun yanzu ba za ku hankalta ba Allah ta'ala yace kad na'lamu innahu la yahzunuka haƙiƙa mun sani muna sane innahu la yahzunuka allazi yaqulun lalle abin da suke faɗa yana bata maka rai fa innahum la yukadhibunaka to su dai ba kai suke karyatawa ba walakin zalimin bi ayati llahi yajhadun sai dai su kafirai sune azzalimai mana kafirai da ayoyin Allah tabaaraka wataala suke jayayya in sun ce abinda ka zo da shi na manzanci ba gaskiya bane idan suka ce ba Allah ne ya aiko ka ba to ba kai suka karyata ba ayoyin Allah tabaaraka wataala suke jayayya shi قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حقيقه waɗanda suka ƙaryata ayo wato haduwa da Allah tabaaraka wa ta'ala sun yi hasara domin babu asarar da ta wuce wato mutun ya ƙaryata haduwa da Allah ko ya ƙaryata aya daga cikin ayoyin Allah tabaaraka wa ta'ala to su kafirai suna ƙaryata cewar ba za a tayar da su ba idan suka mutu hatta idza ja'atuhum sa'a har idan alkiyama ɗin ta zo musu bagtatan ta zo musu mana fuji'atan karan ga kawai su ga an tashi alkiyama su ga ashe rayuwar duniya ɗin ba ta fi kamar mai baccin da ya mafarki ya gan shi yana jin daɗi ko ya gan shi yana shan wahala a cikin bacci ba daga zarar ya tashi daga bacci zai ga wancan wani abu ne wanda ya wuce to haka alkiyama za ta zo karan gatsau da sun karyata a gidan duniya suna cewa ba za a tayar da su ba za ta zo musu karan gatsau kawai ƙalu ya hasaratana Allah ta'ala ce za su ce ya hasarar mu mana ya nadamar mu alama farratna bisa abin da muka yi na ganganci ba mu cika abin da aka murce mu da shi ba fiha a cikinta fiha ɗin nan hawun ɗin malaman tafsiri sun yi saɓani wasu ke cewa fiha mana a cikin ita rayuwar duniya ko kuma fiha wato a cikin da'a ga Allah tabaraka wa ta'ala min yi tafarruqi ma'ana alama farratna fiha a bisa abinda muka yi sakaci a cikin rayuwar duniya ko bisa abinda muka yi sakaci wajen biyayya Imam Sudi yake cewa shi da waninsa aka rawaito da gare su idan aka tashi alkiyama mumini idan ya fito daga kabarinsa istaqbalahu ahsanu shay'in suratan wa adyabahu rihan idan mumini ya fito daga cikin kabarinsa gobe alkiyama sai wata halitta ta zo mafi kyawun abin da mumini ya taba gani mafi kamshin abin da shi mumini ya taba ji na kamshi fa yaqulu lahu sai muminin wato sai wannan kyakkyawar halittar ta ce da shi wannan mumini hal arabtani hal ta'rifuni shin ka sanni kuwa fa yaqulu sai yace la sai mu'minin yace ban san ka ba fa yaqulu sai aikin yace ana amaluka salih ni ne kyakkyawan aikinka farkabni faqad talama rakibtuka fi duniya ni ne kyakkyawan aikinka yanzu hau ka hauni an kai ka zuwa ga farfajiya inda za a yi hukunci kamar yanda a gidan duniya na hauka tsawon wani lokaci kai ta yin kyawun ayyuka ina fata an gani ma'ana shi mumini zai hau bayan kyakkyawan aikinsa shi kuma kafiri ya ce wa'ammal kafiru amma shi kafiri fa ya staƙabilu aka ba shay'in suratan wa an riha sai wato wata halitta mummuna ta zo ta tsaya a gurinsa ta fuskanto masa wacce take wari bai taɓa jin wari irin wannan ba fa ya sai ya ce da shi hal ta'arufu ni shin ka gane ni kuwa fa ya la sai ya ce a'a ban gane ka ba fa ya sai ya ce ana amalu kalkhabib ni ne fa mummunan aikin nan naka dalama rakibta ni fi duniya a duniya kayi ta hawana shi mumini wato kyakkyawan aiki yayi ta hawansa shi kuma mumini a wato shi kuma kafiri yayi ta hawan mummunan aiki mana a duniya shi ya hole ya ji daɗin wannan abin da yake na sabo shi kuma wancan mumini ya sha wahalar aikin da ya zamto kenan aikin ne ya hau kansa shi kuma wanda yake mai sabon Allah shine wanda ya hau wannan mummunan aikin sai mummunan aikin ya ce fa'anar yauma arkabuka ni ma yau zan hauka fa hada ma'ana qawlihi yace wannan shine ma'anar fadin Allah tabaaraka wa ta'ala wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim su kafirai din su masu saban Allahu tabaraka wa ta'ala ya hamiluna auzarahum za su ɗauki zunubansu ala zuhurihim akan gadan bayansu muminai su hau kyakkyawan aikinsu su kuma kafirai su su ɗauki zunuban nasu na fata gane shine ma'anar ayar su ka wato su muminai dama Allahu tabaraka wa ta'ala yace yawma nahshurul muttaqina ila rahmani wafda ranar da za mu tayar da muminai zuwa ga arhaman wafdan ma'ana za mu tayar da su suna masu hawa wato za su hau abin hawa za su hau kyawun ayyukansu wahum ya hamilu na auzarahun ala zuhurihim su kafare za su ɗauki zunubansu a kan wato gadon bayansu allah ta'ala ya ce ala ku saurara na ka ce ala abu ne wato kalma ce da ake faɗa domin jan hankalin mai sauraro ka ba da jinka ka ba da kulawarka ka ba da tunaninka shi ne ala ma'ana li jazabil intiba domin a jawo hankali sa'a ma ya ziruna abinda suke aiwatarwa abinda suke ɗauka a gadon bayansu ma'ana aikin da suke a gidan duniya na saban allah sa'a ya yi muni wa mal hayatud duniya illa la'ibun wa lahawun rayuwar duniya fa ba komai bace face wasa da kuma rudu kawai domin za a wayi gari ta kare wala darul akhirah wasu malaman suna karanta wasu qurra suna karantawa wala darul akhirah wasu kuma wala darul akhiratu khairul lil ladina yattaqun lalle gidan lahira ya fa alkhairi lil ladina yattaquna ga waɗanda suka kiyaya ma'ana wanda suka kiyayi shirka da Allah tabaaraka wa ta'ala to gidan lahira ya fi musu alkhairi afala ta'qilun bakwa hankalta ku gani cewar duniya fa karewa take yi idan kuna da hankali ai za ku ga wane ya mutu wane ya tafi ya bar duniya wane ya tafi alkiyama wane ya tafi kabari in dai da hankali afala ta'qilun yanzu ba za ku hankalta ba idan ka tara mutane duk cikin mu nan ba wanda bai san wani ko wani adadi wanda ya mutu ba ka zamto ka san wane ya mutu wane shi ma ya san ka ya mutu ma'ana inda yanzu za a taso da mutanen da suke cikin kaburbura a je makabarta a tono mutanen a da musu da ransu ka tabbatar za su kira sunanka saboda sun san ka kasan su wannan yana gwada maka me lalle kai ma wataran kai ne a can gudu lalle kai ma wataran wani wanda ya san ka yanzu zaka bar shi a gidan duniya ya san ka kamar yadda kai ma ka san wani ya bar ka kuma a gidan duniya الله تبارك وتعالى يتلى النبي صلى الله عليه وسلم قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون حقيقة منا سني cewa abin da suke faɗa yana ɓata makare abin da suke faɗa yana ɓata makare imamu turmidi a cikin sunan ɗinsa an rawaito daga suddi yake cewa al'aknas bin shuraik ya haɗu da abu jahal bin hisham sai yake ce da shi in ji shi akhana sai ya ci da abu jahal ya abal hakam akhbirni an muhammadin asadiqun huwa am kadhib al akhana sai ke ce da abu jahal ka bani labari ga yamin dangane da manzo muhammad sallallahu alaihi wasallam asadiqun huwa am kadhib shi abin da ya zo da shi yana da gaskiya kuwa gaskiya yake faɗa ko kuma ƙarya yake fa innahu laysa hahuna ahadun yasma'u kalamuna ghayr yace domin anan shi aka ne suke ga Abu Jahal domin anan gurin ba wanda yake jin mu fa daga ni sai kai iya ni ne nake jin ka ka ga mun dan Allah me gaskiyar lamari abin da yake faɗa din nan gaskiya ne ko ba gaskiya ba qala Abu Jahal sai Abu Jahal yace wallahi inna muhammadan la sadiqun ya ce lalle muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya yake faɗa mai gaskiya ne lalle yana da gaskiya wa ma kalaba muhammadun qattu ya ce muhammad sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin ƙarya ba walakin idza zahaba banu qusay bil liwa wa siqaya wal hijaba wan nadwati wan nubuwa fama za yakunu li sa'ir quraish abu jahl sai ya ce abin da ya zo da shi gaskiya ne kuma shi mai gaskiya ne bai ma taɓa yin ƙarya ba sallallahu alaihi wasallam ya ce sai dai yadda sha'anin yake shi ne idan ya zamto su wato jinin ko banu kusai zuriyar wato kusai a cikin ƙurai shawa idan ya zamto su ne waɗanda suke shayar da mutane a harami kuma su ne waɗanda suke da annabtaka a cikinsu ma'ana tun da annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin wato nasabarsa mana bin kusai ne yana daga cikin kakanninsa wato kusai yace idan ya zamto bangaren shi kusai su waɗannan a cikin quraish annabtaka ma a cikin su ta fito to su kuma sauran quraishawa menene nasu ma'ana abin da yasa shi ba zai imani da shi ba ya tabbatar da gaskiya ne saboda in yi imani da shi to sun fi wato Allah tabaraka wa ta'ala ya fifita su akan sauran Qurayshawa to kuma koda bai imani da shi din ba dai wannan manzancin ba za a fasa ba wannan annabtakar ba za a fasa a cire ta daga wannan inda Allah tabaraka wa ta'ala ya saba na fata gani wato kenan shi Abu Jahl ya tabbatar da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam mai gaskiya ne kuma gaskiya zo da ita sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce fa innahum la yukadzibuna la yukadibunaka lalle su din fa basa karyata ka ba kai suke karyata ba walakin na bi ayati llahi yajhadun sai dai su azzalimai ayoyin Allah tabaaraka wa ta'ala suke jayayya da su ayoyin Allah tabaaraka wa ta'ala suke karyata na
wala qad kutibat rusulun min qablika fa qadaru ala ma kutibu wa udu hatta
tabaraka wa ta'ala yace wa laqad kudzibat rusulun min qablika hakika sun karyata manzanni kafin ka wato sauran al'ummomi sun karyata daga cikin su akwai wanda suka karyata wato manzannin su fa sabaru sai manzannin suka yi hakuri alama kudzibu a bisa abinda aka karyata su din wa uzu hatta atahum nasaruna suka kuma yi hakuri har wato taimakon mu ya zo musu Allah ta'ala ya ce wala mubaddala li kalimatillahi ba mai canza kalmomin Allah tabaraka wa ta'ala wala qad ja'aka min naba'il mursalin haqiqa wato labararka labarin manzanni ya zo maka wala qad ja'aka min naba'il mursalin haqiqa ya zo maka wato daga labarin manzanni wanda suka shude kafin zuwanka wa in kana kabura alaika iraduhum koda ya zamto ya girmama ya maka nauyi wato ya girmama akan ka iraduhum kawar da kansu da suka yi imani da kai fa in istana'ta an tabtaghi nafqan Allah tabaaraka wa ta'ala yace idan ka samu dama in kana da damar ka nemi nafaqan fil ardi wato wata ciyarwa akan ƙasa aw sullaman ko wani tsani fi sama'i wanda za ka yi wato zuwa sama fata a tiyahun bi ayatin wanda za ka bi ayatin fata a tiyahun bi ayatin walau sha Allahu la jama'ahum alal huda wato ko wani tsani da za ka hau sama ka zo musu da wata alama wata mu'ujiza Allah tabaraka wa ta'ala yace walau sha Allahu da Allah ta'ala ya so la jama'ahum alal huda da ya hada su akan shiriya fala takunanna minal jahilin kada ka zamto daga cikin wato jahilai Allah tabaraka wa ta'ala ke ga Annabi sallallahu alaihi wasallama yana rarrashin zuciyarsa yace walaqad kudzibat rusulun min qablika haqiqa sun karyata manzanni kafin zuwanka su ma sun yi wa'azi waɗancan manzanni din daga cikin jama'a su sun karyata su fasabaru sai suka yi hakuri manzanni din alama kudzibu wa udu hatta atahum nasaruna suka yi haƙuri a bisa cutar da su da aka yi a bisa karyata su da aka yi har taimakonmu ya zo musu Allah ta'ala ya ce wala mu badila li kalimatillah babu mai canzawa ma'ana babu mai warware kalmomin Allah ma'ana babu mai warware hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala kalimatillah ana nufin hukumullah babu mai warware wato hukuncin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi cewa kai ɗin kai manzan Allah ne kuma su waɗannan kafirai ba za su taɓa yin imani ba ba wanda zai warware wannan walaƙad ja'aka min naba'il mursalin haƙiƙa ya zo maka wato labarin manzanni min ɗin nan wasu daga cikin malamai suke cewa sila ce ma'ana abinda ake nufi walaƙad ja'aka naba'il mursalin hakika labarin manzanni ya zo maka amma sai Allah ta'ala ce wala qad ja'aka min naba'il mursalin wato labarin manzanni ya zo maka cewar su din ma fa daga cikin manzannin sun zo sun yi wa'azi waɗansu an ƙaryata su annabi sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi yake cewa in aka tashi alkiyama zaka ga annabawa kowa da jama'arsa zaka ga wani mutane a wato wani annabi wa ma'ahu rahab wanda suke tare da shi ba su ma kai mutum goma ba daga cikin annabawa ɗin za ka ga annabuwa ne da jama'a da yawa annabuwa ne da tarin jama'a in aka tashi alkiyama saboda taro ne ba a taɓa irinsa ba dukkanin wani annabi dukkanin wani manzo da allahu tabaraka wa ta'ala ya taɓa turowa a kan ƙasa to za ka gan shi an zo da shi farfajiyar lahira tare da waɗanda suka yi imani tare da shi manzala ce har za ka ga wani annabin ma mutanen da suke tare da shi ba su ma kai goma ba saboda wanda suka yi imani da shi ‘yan kaɗan ne ya ce za ka ga wani annabin ma mutum ɗaya ne tare da shi mutum ɗaya ne jar duk inda wannan annabin ya yi kuma yana bunsa shi kaɗai imani da shi a lokacinsa ya ce ni ina fatan na kasance na fi su dukkanin sauran annabawan in fi su wato yawan mabiya in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wa in kana kabura alaika iraduhum ko da ke cewa yana zamtowa yana da girma yana maka tsanani yana tsanani a kanka iraduhum kawar da kansu da suke yi su yin imani da abin da ka zo da shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ce in ka samu dama ko wato a kan ƙasa ka samu dama ko ka sami matakala wato ka samu wata alama wata dama da za ka zo musu da wata alama wata mu'ujiza fata'tiyahum biayatin wata zaka zo musu da wata aya wata mu'jiza Allah tabaaraka wata'ala yace walau sha Allah ma na koda ka zo musu da alama din mu'jiza din su ko za su imani ba saboda Allah tabaaraka wata'ala bai ga damar su zamto mu'minai ba walau sha Allah la jama'ahum ala ala huda da Allah tabaaraka wata'ala ya so da sai ya hada su duka ya tara su akan shiriya sai su yi imani gaba daya fala takunanna minal jahilin kar ka zamto daga cikin jahilai Allah tabaraka wa ta'ala ya shiga annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ga dama wato sai ya shiryar da su dukkan su su haɗu su zamto mu'minai kar ka zamto cikin kamar waɗanda ba su sani ba mana annabi sallallahu alaihi wasallama ya sani Allah tabaraka wa ta'ala cikin hikimarsa shine waɗansu za su yi imani waɗansu ba za su yi imani ba to kai wanda kake wa mutane wa'azi kake wa mutane gargadi kada ka zamto kamar jahilai kar ka zamto kai tsammanin kowa da kowa sai ya yi imani ko kuma kowa sai ya gyaru ɗari bisa ɗari a'a za a samu wani adadi su gyaru waɗansu ba za su gyaru ba waɗansu kuma har a tashi alkiyama ba za su yi imani ba na
إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون
حياك Allah Allah tabaraka wa ta'ala yace innama yastajibu allazina yasma'un sani dai innama ka sani dai kawai yastajibu allazina yasma'una waɗanda suke ji wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya musu gamdakatar da jin gaskiya da kuma bunta waɗanda suke ji ne kadai yastajibu su suke amsa mana su suke responding akan abin da ka zo da shi na manzanci wal mauta su kuwa kafirai su ne al mauta yab'athuhum Allah thumma ilayhi yuhsharun Allah tabaaraka wa ta'ala zai tayar da su zai sa'an nan zuwa gare shi zai zai mayar da su yab'athuhum Allah Allah tabaaraka wa ta'ala zai tayar da su thumma ilayhi yurja'un sa'an nan gare su wato gare shi ake mayar da su wa qalu suke cewa laula nuzila alaihi ayatun min rabbih da a ce dai an saukar masa da wata aya ma'ana wata mu'jiza wata alama min rabbihi daga ubangijinsa Allah tabaraka wa ta'ala yace da Annabi sallallahu alaihi wasallam kulka ce da su inna Allah qadirun ala an yunzila lalle Allah tabaraka wa ta'ala fa mai iko ne akan ya saukar ayatan wato ya saukar da wata aya irin wacce kuke so din yana da ikon yin haka walakinna aktharuhum la ya'lamun amma da yawa daga cikin su basu sani ba Allah ta'ala yace wa ma min dabbatin babu wata dabba ma'ana babu wata halitta wacce take tafiya fil ardi akan kasa wala da'irin yadiru bi janahihi ko wani tsuntsu da yake tashi da fukafukansa illa umamun amsalukum face su ma jama'a ce kwatankwacin ku al'umma ce misalin ku ku mutane din ma farratna fil kitabi min shay'in Allah tabaaraka wa ta'ala yace ba mu rage komai ba a cikin lahul mahfuz face mun rubuta shi alkitab bi ma'ana lahul mahfuz thumma ila rabbihim yuhsharun sa'annan zuwa ga ubangijin su ake tattaro su su wato dabba din kowace dabba da kasani in aka ce dabba kuma da mutum da aljani da dabobi awaki da na daji da na gida da kwari duka Allah tabaraka wa ta'ala yace inna ma yastajibu alladhina yasma'un ka sani dai waɗanda suke ji ne suke amsawa suwaye allazina yasma'una sune mu'mine ka sani mu'mine su suke amsa maka wal mauta su kuma kafirai kuwa kaga Allah tabaaraka wa ta'ala yace kul halisa wal ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun da masu ilimi da marasa ilimi za su zamto da dai malamai suke cewa a wani guri idan Allah ta'ala yace al mauta yana nufin jahilai idan kuma ya ce almauta a wani gudun yana nufin kafirai kamar a nan walmauta ana nufin wato kafirai allazi ne sama'una kuma ana nufin wato masu imani ana nufin muminai Allah tabaraka wata'ala ya ce inna ma yastajibu allazi ne sama'una ka sani waɗanda wato su muminai su ne wanda suke amsawa wal mauta su kuwa kafirai yab'athuhumullahu thumma ilayhi yurja'un Allah tabaaraka wa ta'ala zai tayar da su sa'an nan gare shi zai mayar da su ya musu sakayya gwargwadon ayyukansu Allah tabaaraka wa ta'ala yace wa qalu kuma suke cewa mana shugabannin su kafirai din cikin Qurayshawa suke cewa laula inda dai a ce nuzila alaihi ayatun min rabbih inda dai a ce an saukar masa da aya ne daga ubangijinsa idan aka ce laula ana nufin halla ma'ana ina ma dai a ce kaza ma'ana abin da biyu bakin shine laula duk inda aka ce laula cikin alkur'ani ana nufin wato ina ma dai kaza sai dai guri daya shine falaula annahu kana minal musabbihina lalabita fi batsanihi ila yawmi ba'thun wato cikin sha'anin annabi Yunus alaihi salam da yake ta fadin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin shi sai Allah ta'ala yace laula din falaula amma ba ana nufin da ya fada ba kaga shi ya fada ne ma'anar tawattar shine ba dan ya aiwatar da tasbihi ba ba dan ya zamto cikin masu tasbihi ba da mun kyale shi a cikin kifi har ranar alkiyama amma tunda yana tasbihi sai Allahu tabaraka wa ta'ala ya masa rahama ya sa kifi ya amayar da shi to a nan gurin Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce wa qalu laula suke cewa da dai a ce nuzila alaihi ayatun min rabbih da dai a ce an saukar masa da aya wata alama daga ubangijinsa sai Allah ta'ala ya ce qul inna Allaha qadirun ala an yunzila ka ce da su ai Allah mai iko ne a bisa ya saukar an yi nazila ayatan ya saukar da aya ɗin kamar yadda kuke so walakin na aksarahun la ya'lamun sai dai da yawa daga cikinsu ba su da sani wato ba su san cewar Allah tabaraka wa ta'ala ɗin ya saukar ba alhali Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da duk wata alama ko duk wata mu'jiza ko duk wata aya da ya kamata mai imani ko da ya kamata bawa ya imani ayoyin alkur'ani wanda suke jan hankali an saukar da su da yawa ayoyin da suke gargadi a kiyayi Allah Allah ta'ala ya saukar da yawa ayoyin da suke kwadaitarwa suke albushir ga mutanen kwarai Allah ta'ala ya saukar da yawa alamomi na mu'jizozi daban-daban Allah ta'ala ya saukar wanda suke gwada cewar shi annabi ne misali kamar wata ya tsage wannan yana gwada cewar wannan annabin Allah ne kamar bishiya ta ciro wani ya zo ya ce kai annabin Allah ne ce ni manzan Allah ne ya ce to me zai maka shaida cewa kai manzan Allah ne ce waccar bishiyar ya ce to ya za a yi ta zo kenan ka je ka ce ta zo bishiyar ya je bishiyar ta ciro hada wato hada sewoyinta ta zo gurin annabi sallallahu alaihi kaga wannan mu'ujiza ce ya gwada me ga aya ga mu'ujiza ga alama sai dai in ba za ku yi imani ba ya sa hannunsa cikin ruwa wanda yake ɗan kaɗan ne ruwan ba zai ishe su su sha su yi alwala ba sai ya zamto ruwa yana ta fitowa ta tsakankanin yatsunsa sallallahu alaihi wasallam kaga wannan duka menene mu'jiza ce wani lokaci sun yi sahu sahabbai sai yake cewa ku gyara wani kaɗan matso wani ka gyara kaza yace ku daidaita ina ganin ku ta bayana kuma lokacin bai waigo ba shi yana kallon alƙibla mamu suna bayan su sun yi sahu yana cewa ku daidaita sahu wani kaɗan matso wani kaɗan gyara kaza wani ka gyara kaza duka wannan menene wato ayoyi ne walakin na aktarahum la ya'lamun sai dai da yawa daga cikin su su ba su sani ba Allah ta'ala ya ce wa ma min dabbatin fil ardi babu wata dabba da take tafiya akan ƙasa wala da'irin yadiru bi janahihi ko wani tsuntsu da yake ya tsiru da yake tashi bi jana haihi da fukafukansa guda biyu illa umamin amsalukun face su ma al'ummomi ne ma'ana jama'a ce amsalukun kwatankwacin ma'ana dabobi da tsuntsaye su ma fa al'umma ce kamar yadda kuke wato ainihin al'umma Allah ta baraka wa ta'ala da ya ce wala ɗa'irin ya ɗiru bi haihi cewa ya ɗiru bi haihi wannan taukili ne sake ƙarfafa zance ne domin inda cewa aka yi wa mamin dabbatin fil ardi wala ɗa'irin ya ɗiru ko wani tsuntsu da yake tashi ba a ce da fuka-fukansa ba ai ya gwada cewa me tsuntsu din ne da yake tashi amma sai aka ce bijana haihi da anashin fuka-fukansa wannan sake karfafa zance ne domin aka ce tsuntsu ya tashi dama da me yake tashi da fuka-fuki yake tashi amma sai Allah ta'ala ya sake nanatawa ko wani tsuntsu da yake tashi da fuka-fukansa saboda karfafa zance فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله azaba ta tabbata ga waɗanda suke rubuta littafi bi aidihim da hannayensu inda da inda an ce wanda suke rubuta littafi kadai aka yi shiru ya gwada da me suka rubuta da hannayensu amma sai Allah ta'ala ya ce bi aidihim da hannayensu duka irin wannan taukidi ne malaman balaga suna cewa irin wannan tazyil at-tazyil akwai at-tazyil fil qur'an shine a gama zance sai a ƙara wata kalma wacce take ƙara bayyana wannan abun ko sake ƙarfafa wannan abun na fata an gani wakallama Allahu Musa sai ce taklima to wannan tazili ne wala da'irin yadiru bi haihi. bi haihi wannan tazili ne a gurin tazil ne a gurin malaman balaga Allah ta'ala ya ce illa umamun amsalukum su ma fa jama'a ce kwatankwacin ku wasu daga cikin magabata suke cewa umamin amsalukum al'umma ce jama'a ce kwatankwacinsu kwatankwacinku ma'ana su ma suna magana a junansu su ma suna fahimtar juna kamar yadda kuma kuke fahimtar juna kuke magana tsakankanin haka wasu suka ce wasu ke cewa a'a su ɗin ma jinsi ne kamar yadda kuke jinsi na mutane su ma jinsi jinsi ne ma'ana su ma akwai maza su ma akwai mata su ma akwai 'yan yankin guri kaza akwai 'yan kaza na wata an gani a ce akwai zabuwar dawa akwai ta gida akwai saniyar gida akwai ta dawa su ma umamin amsalukun su ma aljama'a ce ko al'umma ce kwatankwacin na fata an gani lahu tabaraka wa ta'ala ya ce ma faratna fil kitabi min shay annabi sallallahu alaihi wasallama an rawaito daga abu hurairah yake cewa da Allah tabaraka wa ta'ala karkashin wannan aya yake cewa su ma dabobi din da tsuntsaye al'ummomi ne kwatankwacin ku annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa lalle ku miyar da haƙƙo mayar da haƙƙoƙi zuwa ga ma'abota haƙƙoƙin lalle za ku mayar da haƙƙoƙi zuwa ga ma'abota haƙƙoƙi ranar alkiyama har zai zamto za a yi kiyasi ga ainihin dabba wacce take mai kaho da ta sauki mara kaho gobe alkiyama sai Allah ta'ala ya ce ma farratna fil kitabi min shay ba mu rage komai ba a cikin lahul mahfuz alkitab anan ana nufin lahul mahfuz ba abin da muka rage face mun rubuta shi kaf a cikin lahul mahfuz abin da zai faru thumma ila rabbihim yuhsharun sa'an nan zuwa ga ubangijinsu ake tarayar da su su mutane din da su dabobi din kowa da kowa Allahu tabaraka wata'ala zai ta da shi zai tayar da kowa da kowa subhanahu wata'ala sa'an nan zuwa ga ubangijinku ake mayar da ku sa'an nan ku mutane da ku dabobi za a mayar da su zuwa ga Allahu tabaraka wata'ala ranar alkiyama za a tattaro dabobi da tsuntsaye da kwari da aljanu da mutane su dabobi za a musu kiyasi idan wacce dabba ta zalunci wacce dabba a gidan duniya kamar yadda hadisi ya ce idan dabba mai kaho ta soki mara kaho za a sa wannan mara kahon tarama ita ma a mata kaho ta soke ta tarama idan aka gama wannan kisasi tsakankanin dabobi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sa dabobi din su zamto ƙasa su ba za a kai su gidan wuta ba ba za a kai su gidan aljanna ba to a lokacin shi sai ka ji kafiri yana cewa ina ma ni ma kamar wacce akuyar nake ko kamar ina ma nima a duniya nima jaki ne ina ma nima saniya ce ina inda a ce nima kaza zai ce ya laita ni kuntu turaba ya kai tona ina ma na kasance nima na zamto ƙasa kamar yadda dabobi suka zamto ƙasa duk wannan wahalar da kake gani dabobi suna sha a gidan duniya wallahi ya fi sauƙi su suna cikin gata fiye da kafirai in an tashi alkiyama sai kafiri ya ce ina ma ni ma kamar dabba nake sau da gashi duk abin da suka yi na gidan duniya ya wuce an yanka su waɗansu an yanka su an cinye namansu waɗansu sun mutu waɗansu sun sha wahala sun kamu da rashin lafiya ba a kai su asibiti ba suka mutu waɗansu kaza waɗansu kaza to amma ya fi sauƙi fiye da abin da kafiri zai tsinci kansa a ciki gobe alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala yace wallazina kazzabu bi ayatin
والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الصاعقة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنصون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ولولا إذا جاءهم بأسنا ولولا إذا جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون
hayyakallah Allah tabaraka wa ta'ala yace wallazina kazzabu bi ayatina waɗanda suka karyata suka karyata ayoyinmu summun wa bukum Allah tabaraka wa ta'ala ce summun su irin waɗannan ba sa iya jin gaskiya sun zamto wato kurami wa bukumun kuma sun zamto baibaye ba sa iya faɗar gaskiya fi zulumati wato suna cikin suna cikin dubbai ba ma duhu ɗaya ba Allah tabaraka wa ta'ala ce suna cikin du- suna cikin dubbai man yasha Allahu yudlilhu duk wanda Allahu tabaraka wa ta'ala ya ga dama sai ya batar da shi wa man yasha yaj'alu yaj'alhu ala siratin mustaqim wanda Allahu tabaraka wa ta'ala kuma ya so sai ya sanya shi akan tafarki madaidaici mai kakkiyar hanya Allah ta'ala ya ce kulka ce da su ara'aitakum in atakum azabullah ina shin kuna ganin idan azabar Allahu tabaraka wa ta'ala ta zo muku au atatkumu sa'a ko kuma alkiyama ta zo muku a ghairar lahi ta da'una in kuntum sadiqin yanzu wani Allah za ku kira idan a ce azaba ta zo muku ko kuma alkiyama ta zo muku a ghairar lahi ta da'un yanzu wani Allah za ku kira haka za ku yi in kuntum sadiqin in dai daga sai kuke a gidan duniya cewa ba Allah ne za ku yi imani da shi ba ba shi za ku bautatawa ba to idan azabar Allah ta zo muku ko alkiyama ta zo to wani Allah din za ku kira Allah tabaraka wa ta'ala ya ce bal iyyahu tad'un a'a abinda suka yi a baya din ba haka bane ma'ana ba za su kira wani Allah ba idan azaba ta zo ba za su kira wani Allah ba idan aka tashi alkiyama bal iyyahu tad'una Allah tabaraka wa ta'ala ya ce gare shi za ku yi kira ma'ana Allah tabaraka wa ta'ala za ku kira fa yakashifu ma tad'una ilai insha idan ya ga dama ya yaye muku abin da kuke kirayarsa a kai watan sauna matu yana kuma wato za ku mance mana ku kyale abin da kuke haɗa allahu tabaraka wa ta'ala da shi walaƙad arsalna ila umamin min qablika haƙiƙa mun aika zuwa ga waɗansu al'ummomi da suka zo kafin ka fa akhadnahum bil ba'sa Allahu tabaaraka wa ta'ala yace da suka ƙaryata sai muka kama su bil ba'sa da azaba wad darra da kuma cututtuka bil ba'sa muka kama su da yunwa wad darra da cututtuka ko kuma bil ba'sa wato da azaba da kuma waɗansu nau'ika na ainihin cututtuka la'allahum yatadarra'un ko wato domin su an musu haka ne domin su kaskantar da kai su tuba su koma zuwa ga Allahu tabaraka wa ta'ala falaula iz ja'akum ba'suna inda dai a ce yayin da ainihin azabar mu azabar mu ta zo musu tadarra'u sun tuba sun kaskantar da kai sun koma ga Allah tabaraka wa ta'ala da shi kenan amma walakin qasar qulubuhum Allah tabaraka wa ta'ala ce sai dai zukatansu sun bushe ne sun kekashe wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun shaytan ya kawata musu abin da suka kasance suna aiwatarwa a gidan duniya Allah tabaraka wa ta'ala yace wallazina kazzabu bi ayatina summun wa bukumun waɗanda suka karyata ayoyinmu su dinnan summun wa bukumun wato sun zamto kurame kuma sun zamto bebaye kurma shine wanda baya ji bebe kuma shine wanda baya iya magana ma'ana su ba za su iya jin alkhairi ba ba kuma za su iya faɗar alkhairi ba waɗannan kafirai wanda suka karyata ayoyin Allah kenan kafirai kenan idan mutum ya yi laifin da ya kai karyata ayar Allah ya yi laifin da ya kai kafirci to za ka samu baya iya jin gaskiya baya iya jin alkhairi baya iya faɗar alkhairi kuma za su zamto ne fi zulmat a cikin diffai ma'ana cikin bata domin wato bata suna da yawa shiriya kuma guda ɗaya ce man ya sha Allahu yudlilhu wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ga dama zai batar da shi wa man yasha yaj'al yaj'alhu ala siratin mustaqim wanda kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya ga dama zai sanya shi akan tafarki madaidaici shine addinin musulunci Allah ta'ala ya ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam kul ara'aytakum tace da su ku bani labari ara'aytakum shin kuna gani ma'anar zancen shine ku bani labari in atakum azabullah yanzu idan azabar Allah tabaraka wata'ala ta zo muku aw atatkumus sa'a ko kuma alkiyama ta zo muku a ghairar lahi tad'un yanzu wannan Allah za ku kira kenan idan azaba ta zo wannan Allah za ku kira a a koda kafirai idan suka ga azaba in suka suka shiga halin kaka na kayi ga Allah tabaraka wata'ala suke komawa Imran bin Hussein mahaifinsa shi Hussein din lokacin da ya zo zai musulunta annabi sallallahu alaihi wasallama yake tambaye sai yace da shi ya Hussein Allah nawa kake bautatawa yace guda bakwai nake bautawa a ina suke yace guda shida suna kar guda ɗaya na sama guda shida a cikin alloli guda bakwai din a ƙasa suke inji shi wato Hussein din guda ɗaya kuma yana sama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi cewa idan ka shiga halin kaka na kai in ka shiga cikin damuwa a cikin waɗannan guda bakwai din to gurin wa kake komawa kowa kake zuwa ka gaya masa bukatarka ko damuwarka ko matsalarka ko kuma wani kake kaiwa yace eh in na shiga matsala na saman nake kaiwa wato Allah din gashi kenan shi ya hada Allah tare da wani ne da wa'insu ne akwai guda shida a ƙasa yana nufin sauran gumaka guda ɗaya a sama kuma yana nufin Allah dai Allah da maza Allah tambaye shi in ka shiga halin kaka na kai ya kake yace na saman nake mayarwa al'amura domin shi yake iya yi yace to in haka ne ka rabu da wannan na ƙasa mana dan ba za su maka komai ba ai to daga nan ya musulunta saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala yace ka ce da su yanzu in atakum azabullah aw atakum sa'a yanzu idan azabar Allah ta zo muku kuka shiga cikin damuwa kafin ku mutu kuka samu matsala ko kuma alkiyama ta zo muku ta tashi a ghairar lahi tad'una yanzu wannan Allah za ku kira in kuntum sadiqin in kun kasance ku daga sai kuke idan suka shiga cikin halin kakanaka yi ga Allah tabaraka wa ta'ala suke komawa falamma najjahum ila albarri Allah tabaaraka wa ta'ala ce idahum yushrikun amma idan fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din idan suka shiga cikin ruwa cikin kwale-kwale sai su yi ikhlasi mana in sun shiga cikin matsala sai su koma ga Allah idan aka tsallakar da su zuwa ga bakin gaba bakin kogi mana idan suka zama cikin walwala kenan sai su kama shirka da Allah tabaaraka wa ta'ala bal iyahu tad'un Allah tabaaraka wa ta'ala yace gare shi za ku ke kira ga Allah tabaaraka wa ta'ala za ku shi za ku kira idan kuka shiga halin kaka na kai kafin mutuwa ko kuma idan aka tashi alkiyama kuka ga alkiyama fa ta tsaya fa yakshifu ma tad'una ilahi insha'a idan ya ga dama a nan gidan duniya sai ya yi muku abin da kuka roƙe shi in ya ga dama a nan gidan duniya ya ku mutane ma'ana idan bawa ya roƙi Allahu tabaraka wa ta'ala in ya ga dama ne sai ya amsa sai ya yi masa ya ce in sha'a in yi so kuma ku kafirai watan sauna ma tushrikun gobe alkiyama din kuma sai ku kyale abinda kuke na shirka da Allahu tabaraka wa ta'ala ku dawo ga Allahu tabaraka wa ta'ala alhali kuma wannan ba zai muku amfani ba domin ranar lahira ranar sakamako ce a gidan duniya ne ake yin tauhidi a gidan duniya ake yin imani yayi amfani amma a gidan lahira koda mutum yayi nadama wannan nadamar ba za ta masa amfani ba falaula iz ja'ahum ba'suna ba'suna inda dai a ce yayin da azabar mu ta zo musu tadarra'u a wannan lokaci sun kaskantar da kai sun koma ga Allah tabaraka wa ta'ala da kenan a gidan duniya kenan yanzu nan lahira ce saboda haka dan kun yi nadama wannan ba zai muku amfani ba walakin qasar qulubuhum Allah tabaraka wa ta'ala ce zakatan su ne suka bushe wa zayyana lahum shaytanu ma kanu ya'malun shaytan ya kawata musu abin da suka kasance wato suna aiwatarwa a gidan duniya na'am
ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مظلمون إذا هم
فإذا هم فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون حياك الله Allah tabaraka wa ta'ala ce falamma nasu ma dhukiru bihi yayin da suka manta da abin da aka musu gargadi da shi fatahana alaihim abwaaba kulli shay'in sai muka bude musu kofofin kowane abu da suka mance da umarnin Allah sai Allah ta'ala ya bude musu kofofin samun kuɗi kofofin arziki kaga jarabawa kenan hatta idza farihu bima utu har sai da suka kai sun yi farin ciki suna murna da abin bima utu da abin da aka ba su akhaznahum bagtatan sai muka kama su karan gatsau fa idahum mublisun sai ga su suna masu ɗebe tsammani cewa ba za a mayar da su wato zuwa ga wata jarrabawa ba saboda yanayi na lokaci a wannan aya za mu tsaya insha Allah gobe za mu sake tashi a kanta abinda na fassara mana dai Allahu tabaraka wa ta'ala ka sami tarayya a cikin lada wanda kuma ne kuskure Allahu tabaraka wa ta'ala ka gafarta min muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mu cikin bayinsa wanda zai yanta cikin wannan wata ya ubangiji ka karbi ibadojin mu ka amsa mana wato addu'o'in mu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ji kan yan uwa musulmai wanda suka riga mu mutuwa mu kuma Allah ta'ala ka samu cika da imani wanda suke ta kokari wajen wato tanadar gurin tafsirin nan Allah tabaraka wa ta'ala ka saka musu da alkhairi ka musu albarka wato muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala wannan gari Allah ka ƙara kawo zaman lafiya fama da ake yi wasu unguwanni na matsalar tsaro ka ji sace-sace ana ta tada hankalin mutane Allahu tabaraka wa ta'ala ka kawo zaman lafiya subhanakallahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum